Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da za mu kawo muku tafsirin Alkur'ani mai tsarki daga masallacin ‘yan raduwa wanda Malam Suraja Dalhat Imam yake jan baki kuma Malam Dahiru Imam ke fassarawa wanda wasu bayan Allah suka ɗauki nauyin kawo muku domin ɗaukaka kalmar Allah daga alfijin rediyo Awwal Ahmad nake cewa a yi sauraro lafiya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir Rahim. ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم وأصبح الذي تمنوا مكانه بلمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون
karatun da aka yi jiya cikin wannan sura ta kasasi sura da ke nuna kisoshin annabawa musamman maganan annabi musa da aka aiko shi zuwa fir'auna da hamana da kuma aka tsaya aka yi bayanai akan shawa da manzon Allah sallama ya kafa masu hujjoji da kuma irin yadda aka dawo wajen magana karuna shine cikon na uku ko in ce na hudu eh na uku to saboda haka jiya an yi bayani cewa shi karuna ya yi hasada ne ga annabi musa don saboda ɗan amminsa ne ga yadda aka yi bayani da mahaifin annabi musa da mahaifin karuna yan uwan juna ne wasu na cewa an mishi kike ne wasu na cewa dan amili abi ne amma dai dan uwansa ne kuma har har wajen mahaifiya suna dangantaka da shi to shi Allah ya ba annabi Musa annabta ya ba annabi Haruna annabta shi kuma aka ba shi dukiya kaga dai an bada to shi dai wannan darajoji da Allah ba annabi Musa sai ba su mai daɗi ba ya rika neman dai cin diddigin annabi Musa shi kuma annabi Musa yana ta dai lallashinsa yana haƙuri da duk abin da yake masa yana janya mutane yana maida su nashi kuma ya maida su cewa sai magana sa suke ji ba su jin ta annabi Musa shi kuma annabi Musa kasan ta da ka gani ko da faɗa ne ka gani tsakanin wani da wani ko da rabuwar aure ce tsakanin mata da miji to za ka ga ba laifin wannan lokacin bane akwai su laifuka da baya da ake wowa don haka yi wani koda ɗan ƙarami ne to sai ya ja za a samu rabuwa ko ya samu abu dama an tattara ana ta haƙuri to annabi Musa dama yana ta haƙuri da shi Karuna yana yin haƙuri da shi bakin kokari amma dai ran nan sai aka ko wani babban al'amari ya ja aka yi masa kazafi aka yi mai abin da bai dace a yi masa ba to irin wannan sai ya jaza cewa annabi Musa ya masa addu'a kuma ya nemi dama wajen Allah ya ce Allah in dai ni kai ka aiko ni kuma gashi ka aiko ni ana man wannan wulakanci har a kawo mace a ce ta ce na bide ta alhali ban bide ta ba to ya ce to Allah kai fushi saboda ni ka nuna cewa kai kai za ka ka damu saboda al'amari na sai ko gashi Allah ya nuna ya damu kwarai aka yi mai aka sa kasa ta kama shi ya ta gama annabi musa da zumunci da allah ai mai afuwa ai mai afuwa amma dai da yake kaddara ta riga ta gudana annabi musa bai tausaya masa ba sai ya aka kasa ta kama shi an ce yana can yana harrakawa an ce kullum yana tafiya cikin kasa gwalagwadan tsawon mutum daya kullum zai zai ƙara nutso karkashin tsawon mutum daya to in yayi wannan tsawo to daga wannan shi kenan kuma sai ran da ya kai kasa ta bakwai to ran nan zai zam ya samu cewa ran na alkiyama za ta tashi kamar an ce ran nan za a busa kaho to shi shi su masu girma in Allah ba su girma dole za a samu hasada masu masu masa hasada lokacin da manzon Allah sallama ya zo Madina to shi Abdullahi dan Ubay dan Salula ya ya yi hasada manzon Allah kusan hasada ta yi ta shabuhi da ta karuna da shi annabi Musa ya samu mutane manzon Allah na kira zuwa ga addini shi kuma yana cin diddin ya ta manzon Allah sallama don abinda manzon Allah ya ce ayi shi kuma sai ya rabe daga gehe ce bai so ayi wannan abun kuma ya samu mutane da yawa bayan ya samu mutane sai ja su suka rika yi ma manzon Allah izgili da abubuwa amma manzon Allah sallama yana ta hakuri bai nuna damuwa ba akan sa kwarai da gaske ka har dai yadda ka san wannan kazafin shi karuna yema yema annabi Musa kazafi ne ko in ce ya bibi a ma annabi Musa kazafi ne amma ai shi yayi tunda shi ya biya kuɗi shi ya kira matai da shirin shi aka yi wannan abin da shi ko Abdullahi dan Ubay dan Salula ya so shi dai manzon Allah bai kazaftuwa kai ka dan kai manzon Allah kazafi sai ya tafi inda an ce inda ta fata ta sai ta fushi na ake mai da jima to sai ya bidi ya samu wata dama yayi ma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kazafi dan duk wannan abin da aka yi karatun da muka yi bare ne ko bare wancan na suratul nuri inda aka yi mashugaban mu Aisha radiyallahu anha aka jehe ta da Safwan aka ce ya tsaida ta to duk shi ya shirya duka baki da yayi aka samu kwana da kwanaki manzo Allah na cikin damuwa akan abin ita ma shugaban mu Aisha tana cikin damuwa akan abin sai na Abubakar na cikin damuwa musulmi duka suna cikin damuwa akan wannan abubuwa da aka yi to shi shi ya kike ya wai dai dai a cuta ma bayan Allah kullum dai ba bayan Allah ba ko dan uwanka Allah ya daukaka ka kai kokari kar ka nemi ka ce sai ka ja mai sharri in ka ce sai mutum ya ce sai ya ja mai sharri to sharrin sai ya dawo wajen sa shi wallahi kul makar sayyi'u illa bi ahli duk mugun tanadi wanda ya shirya shi to bai dawowa sai wajen sa ga dai karuna ya shirya yayi wannan abin da yayi to kuma abin da ya din sai ya dawo masa sai ga shi shi ya shi ya shi ya sama matsala dama an ce ita sada ita ce babban saban da aka fara yi bisa ƙasa lokacin da tun da sama ma can shi aka fara yi kuma ƙasa nan shine faban da aka fara yi lokacin da Allah subhanahu wataala ya halicci annabi Adam da ya halicci annabi Adam ya umarci mala'iku su mai sujada sai mala'iku suka suka sujada duka baki daya Allah na gaya mana fasajadu illa iblis astakbar wata aya ta ce illa iblis abe to duk dai shekan ya hasada annabi adam ya ce shi baya hasada da kuma nan ƙasa da aka ce ɗan adam guda habila da ƙabilu su su su auri yaya sai shi ƙabila ya hasada ga habil bai auri yasa ba ya haita kai ya hasada shi ya kashe shi saboda haka yasa aka ce hasada ita ce farkon saban da aka fara yi ma Allah a sama kuma ita ce farkon saban da aka fara yi ma Allah a ƙasa saboda haka ba a san hasada malamai na cewa alhasudu la yasudu mai hasada bai zama shugaba alhasadu ya kula alhasanat kama ta kula nar alhadab an ce hasada tana cin aika kyawawa kamar yadda ka san wuta na cin kiraruwa saboda ka ba a san hasada in Allah ya ba mutum abu kai hakuri kai bishi kai hakuri ka roƙi Allah ya baka kai ma kafka Allah ya gare ta dan ya baka ba abin da zai rike kuma shi na shi da aka ba da aka bashi dan kai hasa da ba fasa ba za a yi ba ba fasa bashi za a yi ba kai kuma ba dan kai hasa da ba rage mai nashi za a yi ba sai dai ka zanna kuma shi Allah ba ta kuma kamar fushi ne da Allah tunda Allah shi ya abu tunda shi Allah shi ya to bai kamata a ce kana ganin kyashin abin da Allah ya ba saboda haka gashi shi ga kudi Allah ya bashi amma kuma annabtakar da Allah ba nan Musa sai sai sai ta tsoye mashi ido to da da ko soke shi ma zan aiko shi an ce shine annabi wara daga sai to ai kuma abin ya zanka ba wasa kenan ga Haruna ga shi duk sun da an samu sun zama annabawa to kuma shi dan uwansu ko ma girma abin ba ka ga yan uwanka in yan uwanka suka zama ba ai kai ka zama annabi Musa dan uwanka ne wanka ne ko kananka ne ai ma ai ka girman ya zo gidan wani ai ba annabi ma gidansu ko to saboda haka kai wannan abin ya ishe ka kuma an baka kudin da duk duniya ba ba mai ma ba mutum su ba to saboda haka ya kamata su jiya dai an yi bayani duka dai Allah ya sa shi cikin ƙasa ya yana can ciki yana ta kai yana kawowa ila yamil kiyamati muna fata Allah shi ya mu raba mu da ganin kyashi ya raba mu da hasada an ce durar da Allah ya sa karu ne ya kai kasa ta bakwai to nan za a busa kasa za a busa kaho kwarai da gaske akwai wani bayani da ya zo a cikin jawahir ma'ani wala mushoci janiyar radiyallahu anhu cikin bayanin da yake na rahama Allah da irin nufin Allah da irin Allah shi duk wanda ya kira shi sai ya zo da ya duk zunubin ka duk wannan bayan da kake gani duk kafin da kake yana tausaya masa kwarai da gaske wani dai mahalli ne kawai wannan an yi tajalli na rahama kansu wannan an yi tajalli na azaba a kansu to lokacin da Allah ke tambaya annabi Musa ya ce kaga karuna ya tambaye ka haso saba'in yana gama ka da zumunta zumunta ya ce ya kuskure da ni ya roƙa roƙo dai sai an sa mashi ya ce da ni yake cewa in mashi da sai in mashi kwarai da gaske amma kai kai yana ta fama yana ta ce ka fa abin da yasa ba kai kai ma dan ba kai kai shi ba shi yasa da ka kai shi da ka so sai mashi kwarai da gaske to saboda haka shi Allah duk kahircin mai kahirci da ya kubarin Allah sai Allah ya sha bai shi inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina ina jin karatun mu wanda yake ko sati ɗaya ne an yi bayanin cewa Allah da sabai suka wannan manzo Allah ya tattauna da sabansa sai ka ce kowa ce ga abin da yake so kowa ce ga abin da yake so to ciki da Allah abin ya yi mai daɗi shi ma sai ya aiko mala'ika jibrilu ya ce shi ma yana son wasu abubuwa to ciki ya ce yana son mai sabo ya ga mai sabo ya dawo shi ya tuba to kaga haka ake shi mai sabo Allah na son ya ga mutum ya dawo shi ya tuba da ya dawo sai Allah ya shi to Allah ya shewa wakida albarka annabi ina wata aje kaja wa asbaha allazi tamannaw makanahu bilam
wa'anda suka alladina waɗannan tamannaw makanahu wanda suke gurin ina ma su ne ƙaro na bil amsa jiya ai an ƙaribin min ƙaribin nan kusa ya ƙulu na suka zo suna cewa waika jiya Allah ya gaya mana in ƙaro ne ya gitta sai su ce ƙalin da ne duni na hayata da ne ya laita lana misali ma'uti ya ƙaro da inna hu da zuhar mai azim mutane in sun ga irin abin da Allah ba ƙaro da kai ina ma mu Allah ya ba wannan abu kai karo ne yana da rabo mai yawa yana da rabo mai yawa wurin Allah to su kuma wanda suke masu hankali su ce a'a alalalan lahira ita ta daga daga wannan to to wanda suka burin nan suna ta jiya da ma su ne karuna wa asbaha sai suka zam taman alladina tamanna wa kanahu wanda suke burin daraja harun karuna bil amsa ajiya wa asbaha sai suka zama ya kuruna suna ta waika kai tanka kai Allahu annallahu ubangiji Allah ya fita rizka yana shinhi da arziki ne liman ya sha'u ga wanda ya so min ibadihi ga bayansa waya kadiru yana kuntata shi ga wanda ya so shi arziki na Allah ne wani ya bashi da yawa wani ya bashi dan kadan wani kuma ya bashi tsakatsaki to saboda haka shi dai malamai na cewa shinhi da arziki Allah ya baka arziki ba shine dalilin cewa Allah na son ka ba kuma kuntata arziki ba shi ne dalilin cewa Allah bai son ka ba a'a Allah ya sudu rika liman ya sha'u min ibadihi wa yaqdiru wannan so ne na Allah wanda ya ga dama ya yalwata mashi wanda ya ga dama ya kuntata masa in mun zo cikin suratul zumar ne ko suratul gafir inda Allah ke faɗin haka a shi mai wannan tafsiri ya kawo wani hadisi na Anas manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa Allah yana duba bayansa in ya duba bawansa sai ya ga wannan bawan ba abin da ya dace da shi sai alwata mashi da Allah ya kuntata mai arziki da sai ya ya ki Allah ya zama dalilin kafirci gare shi ko ya zama dalilin shin bin Allah gare shi wani kuma sai a duba a ga da a ba shi dukiye to da shi kuma sannan zai butulce ya rude ga su ga su wannan an bashi amma yanzu wannan saboda Allah kudin mi suka zama ne aka sama da su zama mai dalilin halaka kaga da a bashi su hagon duka a bashi da sun zama mai halaka sai Allah ya kuntata mishi sai ya bashi cikin talaucinsa manzo Allah ne ya faɗi haka sai ana zai ce Allahumma inni min ibadika al-mu'minina alladhina la yasluhu illa illa al-jina fala tuzkirni bi rahmatika yace Allah ni dai in an duba aka gani ina daga bayanka wanda ba abin da ya dace da su sai gida sai wadata to kada kada a talauta ne dan rahmaka shi dai ya zama bakan shi to saboda haka wai ka annallahi yusrika liman yasha'u min ibadi wai ka yace laula amanna Allahu alaina wa'anda ke wata da masu ne karo ne suka ce bai shin da Allah ya mana baiwa la ku sifa bina ai da mu aka hada aka kisfe inda ya annabi Musa dan tausaya masa na karu ne ta na wanda ke na karu ne zan na nan wanda ke na kuma waje na ya taso ya dawo waje na to da suka taso suka dawo wajen su an ce sai wato biyu na karu ne suka tsaya can su da su aka kisfe to su ne ke ce Allah ya baiwa gare mu laula an manna Allahu alaina bai tun da Allah ya mana baiwa la kusifa bina da mu aka kasar ta kisfe waika kai canka annahu al'amarin la yafluhu al-kafiruna kafirai ba su samun rabo zinimatin lahi daga ni'ima Allah ka karuna kamar karuna gashi an bashi abinda inda ya rike zai samu duniya shi ta yi kyau lahira shi ta yi kyau amma sai ya nuna izgini da wadatar da Allah ya bashi ya rika cin mutuncin bayan Allah da wadamar da Allah ya bashi kusan da Allah baka dama kai amfani ta hanya mai kyau in kai hanya da ta hanya mai kyau to sai Allah ya taimake ka sai ka samu rahama kwarai ita dukiya wata abu ce wadda take ta rahama kwarai in Allah ga ran nan mun karanta cikin hadisi aka ce ni'mal malu salih lirrajul salih ma dalla dukiya mai kyau hannun mutum mai kyau in hannun mutum mai kyau ne sai ya dinga sarrafa ta wurare hanya masu kyau ya samu duniya ya samu lahira ga duniya ya zanna cikin jin daɗi kuma lahira ya koma ya samu ni'ima ta Allah saboda ya sarrafa dukiyar shi inda Allah ya amma matukar mutum ya rika sarrafa dukiyarsa ta hanya mara kyau to gaskiya zai samu matsala irin wannan ta karuwan ta same shi ko da ba ta same shi ba to zai je lahira haɗu da azaba Allah wai ka annahu la yaqulu kafiruna lin ni'matillahi ka karuna kamar karuna tilka darul akhirah نعم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون غلوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة وانتانك جدا اللاهرة شيني الجنة نجعلها منا سنيات للذين ga waɗannan la yuriduna uluwan fil ardi ga waɗanda ba su nihin ɗaukaka ɗaukaka ta girman kai duk ɗan adam yana son ya samu ɗaukaka amma abinda ba a so ɗaukaka ta girman kai bil bagai har suna zaluntar mutane ana hatta kai akwai zalunci wala fasadan wala banna bi amalil ma'asi suna aikata aikin sabo wal aqibatu kyakkyawan karshe al mahmudatu wadda take abin yabo ta tabbata lil muttaqina ga masu tsoron Allah lil muttaqina ga masu tsoron iqaballahi azaba Allah bi amal sa'at suna aikata aikin da su ne wadanda in Allah ya ba su ni'ima suke ba su ne ba su ba su neman ba su yin daukaka daukaka ta rena mutane da wannan daukaka da wannan abin da Allah ya ba su تجيب شركة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا نعم وناسبة هذه الآية abin da ya kama da wannan aya لما قبلها abin da ke gabaninta ظاهرة wannan abin ne wanda yake mafi mabayyane فإن فرعون وقارون domin shi fir'auna da karuna تكبر sun yi girman kai وتجبر suka yi tsaurin kai وختار الألوة suka nemi suka zaɓi ɗaukaka ta girman kai amma فآل أمرهما للخسران sai al'amarinsu ya koma ya kai hasara والوبال ya koma halaka والدمار ya koma halaka da duka baki da da wabal musiba dimar halaka وموسى وهارون shi ko annabi Musa da Haruna اختار التواضع suka su sun nemi kaskastar da kai فآل أمرهما للإز الدائم sai al'amarin su ya kai ya zuwa girma wanda yake da wamamme الذي لا يزول wanda baya gushewa ko yanzu aka sai Fir'auna da da an ce Fir'auna sai ka da an tashi sai a ce mai girman kai ko ko irin da an ga mai mai mulki yana mulki wanda bai dace ba sai a ce ai wannan mulkin Fir'aunanci ne Mm.
kaga ba yabo bane wannan مم.
kwarai da gaske amma zancen annabi Musa da an ambaci annabi Musa sai ka ji an ce ai annabin Allah ne alaihi salatu wassalam Mm.
Harun alaihi salatu wassalam Mm.
kullum magana su ake sa sunayen su ake ya neman albarka su ake Na'am.
shi ko kullum wannan in dai ka ji an ambace shi ba wani kirki bane Mm.
sai dai mutum yi wani abu da kyau a ce irin na fir'auna ne Mm.
to su annabi Musa sun zabi kaskasar da kai suka samu ɗaukaka wadda ba ba- ba ɗaukaka da ta kai ya kamata Mm.
shi kuma fir'auna da hamana da ƙaruna nan daga bara ka ji inna fir'auna wa hamana wa ƙaruna wa junudahuma kanu hadiina Mm.
kaga wannan duk wannan ayat sunan manyan kafirai ne na duniya مم.
malamai ko na ce in ko ka dauke ta ka yadda ka kuma kafiri kai kuma مم.
ka gane ko نعم.
sunan duk kafirai ne Allah ya zana amma tunda magana ta haito daga wajen daga wajen Allah ne to kuma in ka wulakanta wannan magana kuma ka koma kafiri kai ma din مم.
inna fir'auna wa hamana ko مم.
wa qaruna ko Mm.
wa junudahum ma kanu halina Allah.
to aya ce ta tatta manyan kafirai amma kuma magana ta Allah ce subhanahu wataala Allah.
kamar tabbar ya dace مم.
to mu je الذي لا يزول wanda suka samu girman da bai gushewa ولا يهول wanda bai juya مم.
saboda haka in mutum na son gir- girma wanda bai kas- ba kaskasci cikin shi ya yi tabaru wurin Allah ya yi tabaru wurin mutane in mutum kuma yana so ya samu kaskasci da wulakanci to ya girman kai ya wulakanta umarnin Allah ya wulakanta na Allah sai Allah ya kaskasta shi la yariduna uluwan fil ardi wala fasada wala aqibata lil muttaqin kyakkyawan karshe ya tabbata ga masu tsoron Allah lilmuttaqina ga masu tsoron iqabal lahi azaba Allah bi amal da'ati suna aiki na da'a man ja'a bil hasanati من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون man ja'a dukkan wanda yazo bil hasanati da hasana kyakkyawa falahu khairun minha to Allah zai bashi abin da yahi ta sawaba law jalla da bi sababiha saboda aikata ta wa huwa ashara amsalha shine a bashi goma kamarta yayi hasana daya an bashi hasana goma wa man ja'a bis sayyi'ati wanda ko ya zo da mummuna shine aiki mummuna fala yajza ba a saka ma alladina amilu sayyiati wanda suka aikata aika mummuna illa jazaa ma kanu ya'maluna sai sakamakon abin da suka zo suna aikatawa dama an ce in ka aikata hasana daya za a baka hasana goma in ka aikata zunubi daya za a baka zunubi daya saboda haka kaga wannan lullufi ne da ubangiji Allah na san alqur'ani saboda haka fala jazaa allazina amilu sayyiati ba a saka ma sakamakon waɗanda suka aikata mummuna illa jaza'a sai sakamakon ma kanu ya amaluna abinda suka suna aikatawa ai mislahu kwatancin sa mummuna daya a bada mummuna daya hasana daya a bada hasana daya kuma nan gaba zai ga ma cikin tafsiri cewa da aka ce wanda ya aikata hasana daya to za a bashi hasana goma to in aka je lahira ana bin ka bashi mutum ya bugi wancan ya zage wancan ya ci mutuncin wancan ya ci kudin wancan duk bai biya ba dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa ko kun san wanda aka yi mawasusu sabai suka ce ai wanda aka yi mawasusu al-muflisifina man la dinara lahu wa la dirhama ya ce a'a ba shi bane mutum ne zai je ranar kiyama ya bugi wancan ya zalunci wancan ya yi ma wancan kazafi ya ci haƙƙin wancan to sai a ɗibi hasana shi dan lahira ba kuɗi bari a ce a biya bashi ko ana bai mutum bashi lahira kudin lahira su ne hasanonin mutum da ya je da su lada sai a iba a ba wancan a iba a ba wancan a iba a ba wancan in hasanonin suka kare ba lada ta kare an biya bashi da ita to shi kuma wancan yana da zunubi shi ma ba a biya shi ba to sai a ebo zunubin wancan sai a sa mashi to shi da an ebi zunubin sa sai lada shi da dan dago saboda dama da lada ne da zunubi ba wanda in ba annabi bane mutum bai zuwa ce bai da zunubi ba za a samu zunubi shi da ebo zunubin sa sai a kara mashi to abin da ake so a lura nan kamar yadda shi mai tasiri zai bayani nan gaba ya ce kuma saboda lalifin Allah da rahama Allah ai da ka aikata hasana sai aka baka hasana goma ko to in ka aka tashi za a biya bashi to da hasanar taka wadda ka aikata da ita za a biya bashin amma wannan sauran guda guda tara da aka baka su suna nan naka الله أكبر an gane ko Na'am.
wannan ba taka bace ta Allah ce Allah ne ya baka Allah.
ka gane ko Na'am.
to wai cikin wa'ancan ɗaya ɗayan wanda ka aikata wanda za a bada to ita za a ɗauka a bada ba wai cikin na goma cikin wannan taran da aka baka na na farala ba cikin su za a baka ba الله أكبر gashi nan shi Na'am.
yake cewa man ja'a bil hasanati Mm.
falahu ash- wa man wa- fa- wa huwa ashara amsalha Mm.
shine goma kamar ta za mu ke Mm.
karantar mu da wannan wurin نعم Haza- هذا أقل
to المضاعفة da Allah ke ba da goma to wannan shine karancin mura'afa shine karancin linka وتضاعف لسبعين wannan shine matakin farko yanzu kama ka dauki mutum ma aiki to matakin zaka ji an ce matakin farko na albashi kaza ne to matakin da Allah ke bada in Allah ya tashi bada lada to shi Allah daga goma yake tashi badawa نعم duk matakin ka komin aikin ka koyo ka musulunta in kai aiki daya to za a baka lada goma shine Mm.
matakin farko wanda Allah ke badawa da shi
wale wato da afu le saba'ina wani in yayi ana bashi ɗari saba'in wani kuma yana matakin yan saba'in saba'in masallaci ɗaya za ku yi sallah wannan a bashi lada goma wannan a bashi lada saba'in wale saba'a na atin wani ma sai a bashi lada ɗari bakwai
wallahu yudha'ifu liman yasha'u wani ma Allah lillinka mai gwargwado yadda ya so wani ma kuma a tu- a turo mai kawai inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabin Na'am.
wani kawai a turo mai ba lissafi Allahu akbar wal hasanatu allati fa'alaha bi nafsihi hasana wadda mutum ya wa hadha fil hasanati allati fa'alaha bi nafsihi wannan shine hasana wadda mutum ya aikata da kansa aw fi'ilat min ajalihi ko ko aka aikata saboda shi kal qira'ati kamar karatu wa zikri da zikiri idza fa'ala wa ahada thawabaha idza fu'ila in an aikata gare shi wa uhdiya thawabuhu lil mayyit aka ba da lada shi ga mayyiti masalan ga misali dan addu'a tana amfani ga mamaci a ba mamaci in ya mutu ba an rufe littafin shi ga shi nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya ga mana cikin hadisi cewa in mutum ya mutu komai ya tsaya nashi sai dai da ya fara komai abin da ya fara sai ya ce sai dai in ya bar ɗa na kirki wanda zai mai addu'a a shi kaga ɗa na kirki in ka bashi duk sanda ya ma addu'a to kana samun lada yace ko kuma wata sadaka da ya wadda ke gudana ya yi sadaka amma sadaka tana gudana kamar yanzu ya gina rijiya ko ya gina masallaci ko ya koyar da ilimi na addini ana karatu ana amfani da wannan karatu ko da ɗanka ka kai makaranta ko da na yi bayanin cewa in ka kai ɗanka makaranta ya koyi addini ya koyi ilimin addini ya karanta qur'ani sai Allah ya baka lada saboda haka in mutum aka ba da lada gare shi wannan lada to ita ba ba a tabawa
wa amma alhasanatu allati tu'khazu fi nazir zalamati amma hasana wadda ake riko cikin wajen ma'abuta zalunce zalunce Fala.
ya zalunce wannan ya ci haƙƙin wannan ya ci kuɗin wannan wadda za a ɗauka a biya bashi da ita fala tuba'u ita ba a linkawa ita ba a Ba- linkawa a hasana kawai za a ɗauka hasana ɗaya za a ɗauka Hmm.
ba a cewa a ɗauki goma ai nan in Allah ya tashi badawa goma in aka ce hasana wurin Allah goma yake badawa to in an je ma aka ce za a yi amfani da hasanoni to ba hasana goma za a ɗauka ba a'a hasana ɗaya za a ɗauka
bal bari wannan tu'khazu alhasanatu lil mazlumi a ana ɗaukar dai hasana ɗaya ga wanda aka zalunta wa amma almudha'afatu amma wadda aka aka lullunka fatuqtabu lil zalimi wanda ya zalunci shi za a ban mu abin shi mutum da ba tashi bace baiwa ce Allah mai kyauta ce yau shi لأنها مهر فضل من الله تعالى domin ita ɗin tsamfarala ce daga Allah madaukakin sarki ليس للعبد فيه فعل bawa bai da aiki a ciki shi yasa ma wasu ke ganin hadisin ah, salatin manzon Allah ya samu irin wannan faralai akwai malamai in aka zo wajen inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to kai salati ai ba kai ke yi ba Allah ke yi ko cewa kake Allahumma salli ala Muhammadin ko Mm.
ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allah kai ma annabi salati Mm.
to ba aikin ka bane salati aikin Allah ne roƙon Allah kai yayi Mm.
shi yasa wasu ke ganin ko da mutum ya je lahira to akwai wasu fahimtar da suke ganin cewa wannan salatin in dai salatin annabi ka je da shi to ko da ana bin ka bashi shi ba za a taba shi ba shi ba ya cikin kayan da za a taba Mm.
a gama duk rigimar da ake a biya masu bashin a biya a dauko dai wani abu a biya Mm.
amma dai shi salatin annabi yana nan naka ne tunda ba kai kai ba Allah ya maka الله أكبر kaga wannan ma hasane Allah ne ya baka ba taka bace ai ɗaya ɗaya ce taka to ɗaya taka da ita za a biya bashi Mm.
amma wannan ta farala Allah ce tana nan taka
والمضاعفة wanda ake lillin wal mudha'afatu shi da kaji an ce ana linka aiki wani a bashi goma wani a bashi saba'in wani a bashi ɗari bakwai wani a bashi dubu bakwai duk wannan nasin qur'ani ya zo manzon ladzi quradillaha qaradan hasanan fa yudha'ifuhu lahu ar'afan kaseera نعم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة وكذا نقل يبقى تشوف to نعم a- aya sai ta ce wallahu ra'ifu liman yasha'u Mm.
to kaga wannan ma- ma- mm, eh, ra'afa kenan ko Mm.
wannan ɗari bakwai wannan saba'in wannan ɗan goma kuma sai aka ce inna ma in aka in Allah na son ya kai ka wannan ba- babi to sai aka kai ka wajen jarabawa Mm.
aka jaraba ka kaci aka a tsoro bala'i mutum ya haƙura to sai a kai shi ya ci jaraba to da ya ci jaraba to sai sai a rika ba shi ladi shi ba lissafi Allah.
ya ka sai a rika turo mashi kawai Mm.
inna ma yawfa sabiruna ajrahum bighairi hisab نعم
to mu je و- a a wal mudha'afa والمضاعفة مخصوصة بهذه الأمة ita wannan rinlinkawa a linka mutum aiki ɗaya a bashi wannan goma wannan saba'in wannan ɗari bakwai wannan dubu bakwai wannan a linka mai ba lissafi Hmm.
to abin keɓanta ce da wannan al'umma al'umma annabi kawai sauran al'ummomi da suka wuce na baya dan sun yi aiki in kai aiki ɗaya lara ɗaya za a baka نعم amma al'umma manzo Allah su hususiyya ce ta sa a rika linka masa aikin Mm.
mun gode kwarai Mm. وأما غيرهم am ko ko gairar hatun da kace ummatu Mm, na'am amma gairaha to naka gairuhum din yi ai gairahum to ne lafiya launi ya hito Na'am.
wa amma gairuhum amma wanin su kalamu ba a fata lahu babu linlinkawa gare su su al'ummomi wanda suka wuce ba a linka masa ladan su mu kada yake linka ma saboda mai gidan mu albarkar shi Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam mun gode bare Mm.
da waje Wannan- in waje za man amila sayyi'atan fala man amila salihan ah, ma- ah, yake cewa tun farkon ayat man ja'a bil hasanati Mm.
wala- fala yajzi illa mithlaha man ja'a bis sayyi'ati fala yajzi alladhina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun Mm.
innal ladhi farada إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين innal ladhi farada alayka alqur'ana haqiqa wanda ya saukar da qur'ani gare ka anzalahu shine farada anzalahu ya saukar da shi alayka gare ka shine Allah laraduka wallahi zai maido ka ila ma'adin ya zuwa makomakka ila makka ta zuwa makka waka da shtaka haqiqa manzo Allah ya bige ta wasu na cewa zai maida ka aljanna wasu na cewa zai maida ka lahira wasu na cewa zai maida ka wannan fasarori da yawa malamai sun sa baki ciki kwarai to amma dai shi suyudi sai ya dauki wannan na makka da shi ma abdullahi dan abbas ya dauki wannan shi wannan fassara eh waqad ishtaqaha manzon Allah ya bege ta ya ya yi begen makka lokacin da aka umarci manzon Allah da hijira to da ya hijira duk hanyar daji suke bi ana bin hanya ana yanki ana yankan daji sai suka samu wani sai da aka aka ga an bat an an bace ma abakan gaba to sannan sai aka hau hanya da ya zo ya ga hanyar makka ya ga juhufa ya ga inda ya sani to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya begen makka ya ji Allahu akbar yanzu shikenan ni da makka garin da aka haife mu na shekara wajen 40 da wani abu cikin ka 50 ma ina da shekara 50 da wani abu cikin ta har da uku kuma yanzu ga tanan na bata yanzu zan je wani wuri inda ban sani ba zan Mm.
shekara rika jin kamar yana sha- shauƙin koma gida Mm.
To wannan bisa wannan hanyar da yake shi manzo Allah da yayi magana sai Allah ya- ya ya ce me kake bukata Mm.
Aisha tana ce ala ara annallaha yasaru fi hawaka Mm.
ina ganin ya rasulullahi da ka ce ma Allah abu to ko zuciya shi ke son abu to shikenan sai Allah ya bashi Mm.
to nan ma wannan a- zuciya shi na ganin shi tana tunanin makka zai barta sai Allah ya ce eh hakuri zan maido ka sai ka dawo gidanku Allah sai ka dawo garinku Na'am.
ni din nan da na saka ma alqur'ani to Mm.
zan maido ka makomarka shine garinku Mm.
inna allazi farada alayka alqur'ana wannan da ya saka ma alqur'ani laradika wallahi sai mai doka ila ma'adi zuwa mako makka shine inda ka saba ila makka sai zuwa makka waka da shtaka hakika manzon Allah ya bi yayi begen makka war rabbiya sai ubangiji na a alamu shine mahi sani bi man ja'a bil huda da wanda yazo da shari'a wa man huwa fi dalalin mubin da wanda ke cikin bata mabayyani nazala wannan aya ta sauka jawaba saboda jawabi li qawli kuffari makkata ga fadar kafiran makka lahu gare su innaka lafi innaka fi dalal hakika kai kana cikin bata wa huwa ai wa huwa aljai bil huda shi ko manzon Allah shi ne zuwa da shari'a su ke cikin bata shi ne Allah ce a'a ba kai ke cikin bata ba su ke cikin bata dan kai ka zo da shari'a dan manzon Allah shi zo da shari'a wa hum fi dalal su ke cikin bata wa alamu bi wa alamu da yace bi ma'ana alim ba mashi shi Allah dama ilimin shi duk ɗaya ne ba a ce ya hi- ya hi sani a shi Allah shi ne masani da wanda ya zo da shari'a kuma da shi ne wanda ke bisa wanda yake mafi sanin wanda yake bisa bata mabayyana da yake cewa a, wannan aya ta sauka lokacin da manzon Allah ya yi bege zuwa makka da ya da wakati taka ya yi begenta takaddama ya gabata can farkon sura Anna sababa nuzul hadhihi al-ayat dalilin saukar wannan aya inna alladhi farada alayka alqur'ana laraduka ila ma'ad annahu sallallahu alaihi wa sallama shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lamma uzila lahu fil hijrati yayin da aka mai izini a cikin hijira ila al-madinati zuwa Madina dama duk sabban sa mafi yawa sun yi hijira wasu sun tafi Habasha wasu kuma suna sun zo Mak- sun sun- sun tafi Madina dan manzon Allah sallallahu alaihi da maka take an sarrafa aikin da aka mai yace da'ifa ba san saba to lokacin aikin haji sai ya rika tattaunawa da baki to mutan madina da ausa da hazarar da sun zo madina suna sun zo makka wajen aikin haji manzo Allah wajen aqaba wajen inda ake jiwa ya dan tattauna da su bayan ya tattauna da su suka shi addinin musulunci har suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su wani daga cikin sahabbai wanda zai rika koya masa addini ya tura babban jakadan shi shine Mus'ab dan Umairu ya tafi Makka ya tafi Madina yana koyar da mutane addinin musulunci addini ya game Madina duka baki daya to sai a manzo Allah sallama wannan ya tafi yau wannan ya tafi gobe wasu annabi ya ta tura su kafin ya samu dama sai a tura shi Madina ya tafi mutan Madina sa aike su baki daya a manzo Allah suna cewa duk kasashe na ci su da takobi ita ko Madina an ci ta da Qur'ani ita Madina ba ya ta ba addini kawai ne to sai manzo Allah shi ma Allah ya mai izini da sadda Abubakar yana bi ya hijira sai shi ma Abubakar yana so ya hijira in yace zai hijira sai manzo Allah ce a'a bari ni ma ina kaunar in an man izini sai mu kai tare da kai to shi kuma Abubakar da jin haka sai ya samu tagoyi guda biyu ya daure yana jiran a yi masa izini su tai tare da manzon Allah ran nan cikin rana dama ita shugaban mu Aisha ita rawaito hadisin wanda Bukhari da Muslim suka rawaito shi yake cewa ita dama tunda ta tashi ta yawa yau ba ta taba ganin ranar da Abubakar bai zo gidansu ba in dai bai zo da safe ba to ya zo da mareci ka san alaƙar manzon Allah da Abubakar tana da kai ita Aisha ce tun da ta yi wayo kullum sai ta ga Abubakar manzon Allah ya zo gidansu wata rana ya zo da rana da safe wata rana ya zo da mareci to ran nan ko sai aka ganshi ya zo da rana da aka ganshi ya zo da rana sai aka ce ma Abubakar ga ga manzon Allah nan ya zo sai ya ce yanzu da rana yanzu da rana ya zo ya ce to gaskiya ku akwai na abu manzon Allah ba lokacin zuwa shi bane yanzu to da ya zo sai ya tadda ga Aisha ga Asma'u suna tare da ita cikin daki sai yace ma yace wannan magana ce za mu ta sirri to saboda haka wannan dan tashi sai ce ai ya rasulullahi wannan da ai ka san da Aisha ce ba sai an hidi ma kowace ce ba mana ai da matun makka ake magana aura mana mata shi ce wannan ko Asma'u ce abin da yasa Allah ya sa aka kyale su da Aisha ta haita bata hita bata zanna ba ai da mu je labarin abin da aka yi ba kenan ko ita zama ita ce mai dauko wannan rahoto sai ta dauko rahoton abin da aka yi ko to shi ne sai yace yace yau an mana izini an man izini in yi hijira sai ce kai alhamdulillah yace as-suhbat ya rasulullah yace zamu ce tare da kiyaman dan Allah yace ba da ma za a ce to anan gidan manzon Allah ka shirya masa guzuri gidan sai na bakar shi da wannan su asma'u din da Aisha suka na suka shirya ma manzo Allah guzurinsa a nan da shi abubakar aka shirya tagoyi ke ce na mana ya tattalin tagoyi suna nan za mu tafi da su manzo sai na abubakar ya kira wani cikin yaransa ya ba shi tagoyin ya ce gaba da su ya ce su can bisa hanya su za su kai kasa dan an ka ga sun hau tagoyi sun ne can za ka bar da sauka maza a tafi da su wajen kiyo sai aka tafi da su ya kira wani cikin yaran shi ya ce ya kokari ya je ya rika kai masa madara a inda za su je suka can suka je gogon sauro suka je suka boye can shi da manzon Allah sallama su mutanen Makka san haka ba sai daga baya suka fahimci haka shi nan gidan manzon Allah aka shirya guzurin aka shirya komi daga nan ake kai nonon da za a sha daga nan shi ba da tagoyin da za a yi har ma lokacin da ita Asma'u binta Abakar tana tana gyara guzurin ta sa cikin jukkuna ko cikin buhunna to ta dauki guda ta sa cikin buhu guda ta dauki ta nemi abin da za ta daure sai ba ta samu ba sai ta ɗauko zananta kamar da ta sai ta yage sai ta ɗaura guzurin manzon Allah da abubakar ciki manzon Allah ta burge shi ya ce saboda wannan saboda wannan hidimar da kika yi wannan wannan amara ta ke da kika raba biyu kika ɗaure mamu guzuri to kin samu ɗamara biyu cikin aljanna shi yasa ake ce mata zatin na ɗaƙai ne da an tashi sai a ce asma'u zatin na ɗaƙai ne ma'abucin ɗamara biyu ce laqad afdalaki Allahu bi nadaki bi nadaki ki hazihi nadaka ne fil jannati kaga hidima ita ke sa samu banan nan ko kawai zanan ta take to ta raba biyu ta daure shikenan ta koma ai aljanna laqad afdalaki Allahu bi nadaki ki hazihi nadaka ne fil jannati Allah ya ba ki da mara biyu cikin aljanna saboda wannan damar ta ke ɗaya da kika daure mana guzuri kaga annabi da abokan ta daure mawa amma shi kenan ta samu aljanna an ce mata aljanna asma'u binti binti abi bakar ko mahaifi abdullahi mahaifi abdullahi dan dan zubair ko na'am to ita ta shirya wannan guzuri kuma sai bayan sun gama aka je aka kai masu mahaifin bayan sun yi ta sun tafi ka san shi mai gida shi kullum iyayen mu su ba su sama kashe kuɗin mu koda wajen sha'anin Allah ne fa ka gane ku kana dauka kana bada sai su ta ganin kamar banna ce kake yi ku shi mahaifin sai da Abubakar da bawa in tashi sai sai a wani bawa su Bilalu so Ammaru in an daure sani masu musiba sai fanshe sai sai baban ya ce to kai dama wani kwari kwari ka rika sayi wanda za su dan taimaka ma nan gaba wai sai ka rika sayan wannan marauna na ai masu dan kwari kwari wanda yan nan gaba wani abu kai ma tashi su mai domar ta liman su mai dama kai ma abin da kai masu ko to shi ne ce ai baba da ma na in karfe ba ai su ma da nake sayan na karfe bayan nan nake sayan su Allah su ma karfe bayan to bayan ya tafi sai sai shi dama idan shi ya fara duhu shi mahaifin sai na abokan sai shigo gidan ya tadda ita asma'u ya tadda aisha ya tadda su da yake an horar da su dama tun da suka tashi sun tashi bisa tarbiyya ta addinin musulunci kuma ga hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce in ji dai da ya tashi tafiya ya ba wasu yan kuɗi kuɗi kuɗin ba duka ya kwashe ya tafi da su ba ko shi latiya ka gane ko sai ya ce ma su asba'u ita asma'u ta sun kudin dama dama karhuna ne ita dai ta samu sai in kururbe da cikin buhu sai ta sanya sai ta ce karba nan ka je Alhamdulillah tafsirin Alkurani mai tsarki kenan aka saurara daga masallacin Yaraduwa daga nan cikin garin Katsina wanda Malam Dahiru Imam ya gabatar a madadin wasu bayan Allah da suka dauki nauyin kawo muku tafsirin sai kuma gidan rediyon Alfijir Katsina da ya kawo muku sunana Awal Ahmad nike cewa mu sha ruwa lafiya